الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الاثنين wanda zai zamo kila ɗaya ga watan ga zulƙada kenan duk da ban samu labarin ganin wata ba to hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 wanda ya muwafaka da 22 ga watan biyar shekara ta 2023 miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na luga da kuma adab daga ƙasida ta lamiyatul ajam ta mu'ayyuddin al-tughra'i rahimahullahu ta'ala inda za mu tashi a baiti na ashirin da ɗaya kuma darasi na shida ya ce نأمنا شعة بالجزء قد سقيت نصالها بمياه الغنج والكحل قد زاد طيب أحاديث الكرام بها ما بالكرائم من جبن ومن بخل تبيت نار الهوى منهن في كبد حرى ونار الكرى منهم على القلل يقتلن أمضاء حب لا حراك بهم وينحرون كرام الخيل والإبل يشفى لدي يشفى لديق الأعوالي في بيوتهم بنهلة من قدير الخمر والأسل الطغرائي رحمه الله تعالى آه إذا بكم تابا ya ɗauko muna bayani dangane da tafiyar da ya himmantu da shi da abokin rakiyarsa ya zuwa wata ƙabila da suke zaune a wani wuri wanda yake da masoyiya a wannan wurin to shine yanzu bayan ya yi sawwara mana yanayin wato yadda wurin yake ta fuskar tsaro da kuma halin wato jama'ar wa'annan wannan bagiren don zai muna bayani kuma akan manufar tafiyar me makasudin shi na yin wannan tafiya to shine ce na ummuna shi'atan bil jiz'i qad suqiyat nisaluha bi miyahil gunji wal kahali ya ce na ummu muna nufin ai na ƙasidu muna nufatan nashi'atan saduwa da 'yan mata masu ƙananan shekaru masoyanmu kenan biljizi'i wayanda suna rayuwa a wani rafi mai taushi ƙadi su ƙiyatu ne saluha wanda hakika an shayar da wato kibiyo ko tsinin kibiyoyin wannan wurin bimiyahi da ruwa na algunji zane na ado walkali da kuma bakin ido a wannan baiti yana sarraha cewa manufar wannan tafiya shine za su nufi saduwa da 'yan mata da ke rayuwa a wannan wuri mai taushi shine aljizu'u to sai ya ba da misali cewa wato masu da ko kibau tsinin mashi ko takobi ko baka jam'u naslin ne jam'u naslin to sai ce an shayar da su da ruwa wanda wannan ruwan ruwa ne na zane na ado shi ne algunju algunju a larabci shine wato ashakal zane da 'yan mata suke yi a fuska na ƙawa walkali kuma wannan baki da yake bayyana a wato a ainihin wannan ido to anan isti'ara ya yi ga nisaluha amma abin da yake nufi da nisaluha wato shine idanun wayannan 'yan matan wato yadda suke da kyau da saiti da kasan tsinin kibiyoyi ko masu to sai ce kuma idon bai tsaya a haka ba wai an haɗa da zane mai kyau ga ainihin fuskar wanda ya ƙara fito da kyan idan shine algunji haka kuma ga baƙin ido wannan baƙi na ƙololin ido shine alkahadu shi ma ya fita sarai to yana ishara ne kan cewa na 'yan mata suna, suna kula da ado sosai wajen zane da kuma ainihin wato kula da tsafta to saboda haka shi na ummu fi'ilun ne mudari'un ma'anarsa na ƙasidu na shi'a kuma ismu fa'il ne daga na sha'a ko na sha'at wato zai zama sifa ga mausufi wanda za ka iya ƙaddara shi eh aina ummu fatatin ko na ummu fatayatin na shi'atan بالجزء قد سقيت نصالها بمياه الغنج والكحل wato wannan tafiya mun tunkari wannan wuri ne saboda saduwa da wasu matasan 'yan mata masu ƙananan shekaru gudare wanda suna rayuwa a wani wuri wanda yake rafi ne mai taushi shine aljizo wanda an shayar da idanunsu da ado na zane da kuma baki ko bakin kwalli ko bakin ido shi kuma da ana ainihin kamanta shi ko kuma siffanta shi da alkahal haka kuma wurin da ake shafa kwallin to shi ma ana kira ne da alkahal shi ne maudu'u liktihal to biljiz'i jari ne da majarur shi kuma aljazi'u ma'anarsa shine rafi almunatif alwadi almunatif rafi wanda yake da taushi wato yana da ni'ima sosai nisaluha shi kuma mun faɗa jam'u naslin shine tsinin ko takobi ko kibiya ko mashi miyahu shi kuma jam'u ma'in mufaradinsa shi ne almiya a alma'u asalin alma'u shi kuma suna cewa daga mawahu ne mawahu shi ne asalin ma'u to akwai ƙa'idar sarfiya cewa idan aka samu harfi illa ko wawun Uh, ko ainihin ya'un suka ɗauki wasali sannan harafin da ke kamin su ya samu fataha to akan juyar da su zuwa alif tunda an ce mawahu wawun ita ce harfin illa tana da wasali a nan to sannan ga mimin kuma da haraka kuma harakan nan ta fataha to shine sai aka yi kalbin wawan din aka mai da ita alif suna cewa idza taharrakat idza taharrakatil idza taharraka harfu illatin wan fataha ma qablaha qulibat alifan duk sanda harafin illa ya samu wasali sannan harafin da ke gabanin shi ya samu fataha to akan juyar da shi zuwa alif da shi yasa sai aka ce ma'u saboda haka ma'u ba asali bane asalinsa mawahu hmm? mawahu eh sharibtu mawahan na sha ruwa wannan ta fuskar asali to lokacin da shi kuma da ba jam'i yakan ƙoƙarin mayar da kalma zuwa ga asalinta to shi yasa da aka zo wajen jam'i sai aka kawo alif aka kawo ya'u sai aka ce miyahu mm? sannan aka ƙara ainihin wato shi wannan alif ɗin aka ce miyahu jam'u ma'in kenan miyahu ba a ce mi'ahu ba sai aka ce miyahu aka kawo ya'un to alƙunju ko alƙunji da ya ce bimiyahil ƙunji shi kuma ma'anarsa a shikilu a shikilu shi ne zane na ado zane na ado akan ce gani jatil mar'atu an gane? bi ma'ana ta yi ado ta yi zane a fuskarta ta yi zane da sauransu to wal kahal shi kuma kahal a shi kuma wannan bakin na ƙwayan ido ana kiransa da alkahal haka kuma nan inda ake shafa kwalli shi ma ana kira ne da alkahalu to alkuhulu shi kuma shine kwallin aliktihal shine yin kwallin an gane to na ummu sai ya zan fi'ili mudari'i fa'ilin sa zamiri na mai magana nashi'atan sai ya zamo sifa ga mahzufi wanda muka kaddara shi da cewa fatayatin hmm? jam'u fatatin a ƙad litta haƙiƙ suƙiyat shi kuma daga saƙani fa'ilun ne madin mughayyiru siga nisalu sai zamo na'ibul fa'il marfu ha to wannan nisalu ha wannan ha'un ɗin shi kuma yana komawa ga wato ainihin suna sha'a To, bimiyahi jari ne da majruri, jari da ainihin wato majruri, ko? To, shi kuma ya ta'allaku bi su ƙiya. Algunji mudafin ilai, wawa wal'adaf alkahali, shi kuma matsufin ala majrurin. to a takaice dai a wannan baiti ya suranta mana cewa wayannan yan matan da suka nufi kai ziyara a wannan wurin wato suna da kyau kuma suna da ado to sai ci gaba da bayyana kuma halin hawayo matan da kuma mutanen da ke rayuwa wurin ya ce ƙadiza da tsiba a hadisul kirami biha ma bil kara'im min jubnin wa min bakhali to ma bil kara'imi abin da ya tabbata ga ‘yan matan nan min jubunin na tsoro wa min bakali da kuma ruwa ƙadiza da haƙiƙa ya ƙara tsiba daɗin a hadisul kirami maganganu ko labarurrukan wato mazajensu masu karamci mazajensu masu karamci biha da ya tabbata gare ta wai abin nufi a nan shi ne su wayannan matan ko samari ko kuma 'yan matan masu ƙananan shekaru wuraren wato suna da sifofi guda biyu sifa ta farko shine tsoro sifa ta biyu shine rowa to wannan sifofin da suka siffantu da suwa guda biyu su 'yan matan to sai ya ƙara daɗa daɗi da ƙamshin labarin wato mazajen da ke suke rayuwa tare da su ba su mazajen aka siffanta da tsoro ba ko ruwa a matan aka siffanta da wannan siffa shi ma wannan duka don ya ƙara nuna maka wato nagartar su matan da kuma mazajen kaga mazajen ya yabe su ta fuskar ishara shine ya kira su da alkira jam'u karimin mana masu karamci ne masu yawan alkhairi ne sannan su kuma matan su ma ta fuska ishara ya siffanta su da kara'imu shi kuma jam'u karimatin karimatin shine mai yawan karamci ita mace kenan to jubun shi kuma ma'anarsa shine duddu shaja'a kishiyar jarunta albakhalu shi kuma duddul karami kishiyar kyauta rowa kenan to yannan sifofi guda biyu a kamar yadda su da ba'u ke faɗa wato abin yabo ne ga mace ta zamo mai tsoro ta zamo mai ruwa amma kuma abin suka ne a samu namiji yana da tsoro yana da ruwa suka ce saboda in mace ta zamo ba ta da tsoro tana da shaja'a to ana ya samun matsala da zaran ta samu matsala da mijinta kawai kawai sai ta sai ta bige shi amma sai Allah ya saka musu tsoro sai hako suna son su yi abu amma suna jin tsoro ba sa iya yi sannan in mace ta zama mai yawan kyauta to an samu matsala eh sai ta ta kwashe dukiyar mijinta tana mi ka kana can kana nemo a tana nan tana tana rarrake ma dukiya sannan yawan kyautanta kuma zai kai ga hatta ba wanda bai dace ba har wani abu ya shigo na alaka tsakaninta da wani ɗan tunda duk wanda kake ba alkhairi dole ya soka to shi yasa duk macen da bata da wayannan sifofi guda biyu suka ce ba mata zama bace amma namiji ana son ya zama mai yawan kyauta kuma ana son ya zama jarumi amma banda mace banda mace da shi yasa can suke kawo waƙoƙi da dama akan haka tun ni ilal qaumi judu wa haya ba khilatun wal judi fil khudi misl shahi fil rajuli saboda haka mutum ana buƙatar ya zamo mai yawan alkhairi amma mace kanto sai a hankali to shine a cikin wannan baitin sai ya tabbatar da cewa aga ta fuskar mafhumi mazajen nasu ba marowata ba ne eh wayanda an marowata su samarin matan budaren sannan kuma mazajen ba marowata ba ne matan su ne marowata to mahallin shahidai daga cikin sifofin su wayannan budaren suna da sifofin da dama ana son mace ta siffanta da su eh ta siffanta da ainihin su to qad littahqiqi zarif kuma fi'ili ne madin qiba maf'ulun bihi ne muqaddam hmm? fa'ilinsa shine ga can gaba ma bil kara'in ma din ita ce fa'ili ga qiba hmm. ay allazi ma'anarta allazi wa huwa mudafun hadithi mudafun ilayhi al-kiram shi ma mudafun ilayhi biha jarun wa majrur eh muta'alliqun zai iya ta'alluki ga su hawayo 'yan matan da aka siffanta su a baya ko kuma ya zama yana ta'alluki da bi hadis saboda shi ya kusanci to ma bil karami mun faɗa maɗin na ismul mausul ce ita ce fa'ili ga tsiba بالكرائم جار ومجرور آه جاري ne da majruri mun ce kara'im jam'u kalimatin jam'i ne na taksiri amma na mata na mata shi kuma ya ta'allaku ga silatul mausul ya ta'allaku bil kara'im jar wa majrur ya ta'allaku bi fi'li silatul mausul na zadadin min shi kuma harfu jarrin jubunin majrurin bimin wa min bakhali eh akan ce bakhalu akan ce bukhulu duk ana faɗa eh shi kuma min bakhali ma'tufun ne to sai baiti na gaba yace tabitu narul hawa min hunna fi kabidin harra wa narul kiramin hum alal kulali ya ce narul hawa wutar so wato wutar soyayyar wa'annan 'yan matan tabitu tana kwana min hunna wadda take fitowa wutar daga resu su matan fi kabidi kabidin a cikin antan masoyinsu harra wadda take cikin tsananin zafi ƙonuwa da soyayya mana da ka samu jarabawa son su ya kama ka to kai sai dai a taya ka da addu'a don koyo shi da kwanan zafin ciwon su kake layi zalo an ka sai ce to ha wa narul kira kuma wutar garar baki abincin da ake tare da domin baki shi ake kira da alkira can da larabawa a gari misali akwai wata wuta da suke hasawa sukan tara itace sai su hasa wuta saman dutse ko wani tudu haka to duk wanda an mata hiyi da yatsin kai wannan wutar to alama ce cewa wannan wurin akwai mutane wurin kuma a shirye suke koyaushe ya zo za a bashi wurin zama za a bashi abin sha da abinci shi ne hikima kaga neman ka ba ake yi to shine cewa narul kira wutar garar baki minhum daga gare su su wayannan wurin alal kulali akan hura ta saman manya-manyan duwatsu jam'u kullatin to tabitu min batani narul hawa naru sananna ce alhawa anan shine alhubbu wal ishq so da tsananin shauƙi fi kabidin kabidu shine anta harra shi kuma sifa ne na kabidu eh wato ma'anarsa shine mai zafi mai tsananin zafi a wanarul ƙira alƙira shi kuma muka ce abinci ne na abu yafa na tarban baƙi alƙulali shi kuma jam'u ƙulla ƙullatu shi ne tsololuwar dutse shi ake kira da ƙullatu can saman dutse to can suke zuwa sai su hasa wannan wutar mahallin shahid dai su in Allah ya jarabe ka da son su to kana cikin tashi hankali sannan kuma ba maruwata ba ne suna da tarban bako da girmama shi da kyautata masa to duk wannan kaga yabo ne kamin ya isa wurin nasu shi yasa yake gaya maka halin mutanen cewa ga yadda suke wannan kabila din ba marwace a bace to tabitu fi'ilun ne mudari'un min akhawati kana yana daga cikin yan uwan kana yana yin raf'a ga suna yayi nasaba ga labari narul hawa shi kuma sunan tabitu ne eh wa huwa mudafun alhawa mudafun ilaihi minhun najari da jarun wa majrur ya zo a mahallin hal ga shi narul hawa to damiri na jam'i da ya zo na min hunna hunna din na yana koma zuwa ga fatayatin yan matan wannan wurin fi kabidin shi ma jari ne da majruri amma a mahallin labari yake shi ne matsayin kabaru tabitu tun da can ambaci sunanta harra shi kuma sifa ne majruri ga kabidu narul kira shi kuma adafi ne akan narul huda minhum shi kuma jari ne da majruri yana komawa zuwa ga mazajensu rijalul hayye kenan alal ƙulali shi ma jari ne da majaruri a dukkaninsu wato suna ta'alluki ga ainihin wato abin da ke gabaninsu to sai baiti na gaba ya ce ya ƙatulna an ba a hubbillah haraka bihim wayan haruna kiramal khaili wal ibili to ya ƙatulna su wa'annan 'yan matan cikin siffofinsu suna kashe an ba a hubbin ramammun soyayya wanda soyayya ta ramar da su lahara ka bihim sai su kwaye gari ma ko motsi babu a jikinsu har da motsawa sa iya yi to wannan daga cikin siffarsu wadda ke nuni kan cewa dai wato su in ka so su to son su yakan sa kara ma har ya kai ga kisa a kai inda ma ba ka iya ko motsi wayan haruna kuma cikin karamcinsu suna soke kira ma manya-manyan alkhaili da wakai wal ibili da raƙumma wato saboda tarban baki shi kuma ta kaga dama yana daga cikin al'adar larabawa cin doki al'adar su ce ba sai da ma musulunci ya zo sannan aka zo da shi ba dama tun can can dama ana akan ci doki to ya katulna wannan damiri yana koma zuwa ga su 'yan matan an a shi kuma jam'i ne na nidu nidu shi ne ramamme e, to jam'i shi ne sai a ce an ba'u ma'ana waɗanda so ya ramar da su kasan so yakan sa rama in yayi yawa ko ya koma ishku sai ka ga mutum na ta ramewa kai shi asibiti sai a ce ɗaya ai damuwa ta ta yi mai yawa ko malaria ce lahara ka bihim wanda babu ko motsawa tare da su kirama shi kuma ya ce kirama jam'u karimin alkhailu shi kuma dawaki wal ibil da raƙumma an ce an kira su da alkhailu saboda takamarsu da jiji da kai daga alikhtiyalu ne tunan ne aka tsago kalmar sai aka ce alkhailu dawakai to shi al'ibilu ismu jam'in ne baya da mufaradi a lafazinsa sai dai ka samu masa a wata kalmar da ba to ya katunna fi'ilun ne mudari'un fa'iluhu nunu jam'in niswa wannan nunin wadda ke koma zuwa ga fatayatul hayy an ba hubbin shi kuma maf'ulun bihi ne wa huwa mudafun hubbin mudafun ilaihi wala da ya ce la ita kuma nafiyatul lil jinsi haraka ismuha mabniyun ala al-fathi bihim jarun da majruri ne shi kuma labari gala sai zamo wal jumlatu na'atu li anba jumla sai ya zamo sifa ce ga anba a hubbin wayan haruna shi kuma fi'ilun ne mudari'un fi'ilun ne mudari'un ma'atufun bil wawi ala yaqtulna fa'iluhu wawu wawu jam'il jam'i dhukur jam'il muzakkar salim al'a'idu li rijalil hayyi wanda ya dauko ba ga rijalil hayyi kiramal khayli shi kuma maf'ulun bihi nayan haruna wal ibli hayli mudafun ilayhi wal ibli shi kuma ma'tufun ala majruri to wannan abin da ya gaya muna na halin su 'yan matan kenan na wannan garin da za su je insha Allah ta'ala mana ya kamata mu kwana tun da mun samu baiti hudu wani sati sai mu tashi yushfa ladibul awali fi buyutihimu bi nahlatin min gadiril khamri wal asali to duk dai bayani ne akan sifofin su سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh